بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر أشرين دا شدا قوة ربيع الأول shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 122 cikin jerin kirkasusun karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi don bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fasara na sosha alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke da alaka da ahadith as-sifat sai dai kamar al'ada Ibn Taymiyyah yana yawaita istitradi wato wato yana dajiya zuwa ga kawo mas'aloli daban-daban suke da alaka da asalin wannan mas'ala musamman ya yawaita shirato maganganu daga littafin ar-risalatul qushayriya ta Abul Qasim al-Qushayri tare da mai da martani akan wasu matsaloli a ciki yana mana magana akan wato irin falalan da Allah madaukakin sarki yawan mu'minai ta yadda ya kawo musu hanyoyin gafara da kafirta zanubansu da goge musu laifuffukansu shi ne za mu tashi inda yake cewa wa hadithu wa hadithu salati taubati mahfuzun في السنن عن علي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له وقرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية يتي وحديث salatu tauba hadisin wato sallar tuba ɗaya daga cikin nau'o'in salloli na mustahabbi fi sunani mahfuzun fi sunani an ruwaito shi da isnadi tabbatacce a cikin sunan wato da tafai wanda ake ce musu sunan sunan saboda wannan hadisi ya zo ainihin wato a cikin littafin musnadul imami ahmad ibn hanbal ya zo kuma a cikin sunan ta imamu at-tirmidhi Shekul Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta shi a cikin sahihu sunan Abi Dawuda alamba hadisi na 1361 saboda shi ma Abu Dawuda ya ruwaito shi wannan hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yuznibu dhanba babu wani musulmi da zai aikata wani saban Allah thumma fayatawadda sai zo yi alula wa yuhsinul wudu'a ya kyautata alularsa thumma yusalli rak'atayn sannan ya sallaci sallan nafila raka'a biyu wa yastaghfirullah ya nemi gafara Allah illa ghufira lah face sai Allah ya gafarta masa sallah ce ta nafila da ake yi sai kuma mutum ya tuba daga zanubansa ya nemi gafara Allah akan zanubin da yi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wanda mun ji magana akan wannan aya a baya cewa kuma su ne mu'minai su ne waɗanda idan sun aikata wata alfasha kuma suka yi zalunci kansu sai su tana hukuba Allah su tana ƙarfin mulkin Allah da imaninsu da Allah sai zuciya su ta karaya sai su nemi tuba su nemi gafara Allah Allah ya gafarta malam ya ce wa hada babul wasi' matsala game da ababen da ke sa a gafarta wa mutum zunubansa mala ya ce kofa ce mai faɗi babi ne mai faɗi fa inna dhunuban lati yubtala biha al-ibad yasqutu anhu a zunuban da Allah yake jarabta ake jarabtan bayi da su zunuban suna faduwa daga barin bayin a yusqutu anhum azabaha ana cire musu azabar wannan zunubai imma bi taubatin daga cikin ababen da suke sa Allah madaukakin sarki ya yafe wa mutum zunubin da yayi kuma ya dauke azabar zunubin daga kan bayinsa akwai tuba kamar yadda ayoyin Qur'ani da dama suka nuna inna Allaha yuhibbut tawwabin wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun ga sunan da ire-iren su da yawa a yace imma tauba a tajubbu ma qabla tuba wanda take kankare duk abin da yazo gabaninta idan mutum ya tuba duk abin da ke gabaninta sai Allah ya gafarta mishi abin da ake nufi da tuba anan shine ciratuwa daga zunubin mutum ya daina zunubin ya nadama ya bar wannan zunubi kuma ya dinga jin cewa yayi asara da yayi wannan zunubi a baya wa imma bistighfari ko kuma da istighfari shi kuma istighfari shine furta neman tuba fadin cewa ya Allah nayi zunubi ka gafarta min Allahumma inni inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta irin hadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Abubakar da ko mujarradin fadin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alazim wanda yake ko da yaushe bayan sallah cikin sujuda lokacin addu'o'i da sauransu ayoyi da dama cikin alqur'ani sun nuna abin da ke cikin wato istighfari na na falala man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirullah yazidullah wanda ya aikata aiki mummuna ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafara Allah zai samu Allah cewa mai gafara ne haka an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi innahu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara da kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ga sanan da yawa da yawa to shine na biyu kenan tuba shine na daya istighfari hanya ta biyu wa imma bi hasanatin yuzhibna sayyi'at ko kuma bayan mutum yayi zunubi sai dawo kuma yana aikata wasu ayyuka masu kyau waɗannan ayyuka masu kyau sai su share waɗancan kamar da Allah ya ce wa aqimu salata tarafai nari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at ayyuka masu kyau suna kankare muna wa imma bi du'a'il muslimina wa shafa'atihi ko kuma addu'an musulmai ga mutum idan ya rasu idan mutum ya rasu ya zuwa cikin hadisai suna cikin sayo muslim wasu ma lafuzan suna cikin sayo bukhari wanda dai mutum arba'in masu imani wanda ba sa shirka suka tsaye a kan gawarsa suka yi addu'a suna ta cewa ya Allah wannan bawan ka ne ka gafarta masa tunda duk addu'a da za su fita kenan Allahumma Allahumma ghafir lahu warhamhu wa khlif fi akibihi kaza kaza kaza kaza face sai Allah ya karɓi wannan ceton da suka nema yadda suna neman alfarma ne a wurin Allah cewa Allah ka taimake mu ka ba mu alfarmar ka yafe ma wannan bawa naka zunuban da yi Allah ya annabi ce to Allah zai karbi wannan ainihin wato cetan nasu ya gafarta masa ko kuma a wata riwayar mutum ɗari gama garin musulmai mutum ɗari ko da su ma suna da laifuka idan suka tsaya akan gawar mutum suka yi mishi addu'a sai Allah ya karba Daka daga cikin hanyoyin da Allah yake karɓan tuba ya gafarta wa mutum zunuban shi akwai mene akwai addu'a da ake masa a sallah dan ya rasu a aw bima yaf'alunahu lahu min al-birri ko kuma da abin da za su aikata mishi na kyawawan ayyuka shine kaman ai mishi sadaka ai mishi wakafi da ire-iren su ayyukan da zai ci amfani a bayansa wannan shi ma yana ainihin wato a taimakawa wajen a gafarta mai zirbansa au bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma da ceton manzo Allah muka lura yanzu misali akwai abin da tun a duniyar nan za a iya gafarta maka kai istighfari ka tuba ko wasu sun maka istighfari dai mutuwa kake nan ko kuma bayan ka mutu sai wasu ayyuka na alkhairi da sunanka to ko kuma har sai an je taron alkiyama shine bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi fihi yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati haqqun cetan da zan yi masu manyan laifuka cikin al'umma ta gaskiya ne al-imam ibn abdul aziz al-hanafi Allah ya gafarta masa a cikin shari'a ta tsawiya ya kawo matakai har guda takwas da ya ciro daga hadisai ya istinbatun su na nau'in ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kala daban-daban wanda duk hadisai ne suka tabbatar da haka za mu zo mu ji wasu hadisai insha Allah a cikin karatunmu na na ainihin wato kitabus sunna wa imma an yukaffira Allahu khatayahu ko kuma Allah da falalarsa da rahamarsa Allah da falalarsa da rahamarsa duk mutum bai samu wadancan din ba kuma Allah ya so kawai sai Allah ya goge mu bawa zunuban nasa ta hanyar yaya bima yusibuhu min al-masa'ib da ababan da ke samun shi na musiba kamar yadda yake cikin sunan al-Imam Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai mutu ba nan da zai mutu sai ya zama bashi da zunubi ko kwaya saboda fitintunin da suke samun sa bakin ciki da damuwa da asara da talauci da yunwa da annoba da ambaliyar ruwa da abubuwa iri daban-daban da suke samun shi kullum na rigingimu da matsaloli yana haƙuri yana mai da al'amarinsa ga Allah har sai a goge mai zunubansa da kuma cutar ajali ita kanta cutar ajali tana cikin musibin da mutum zai yi rashin lafiya mara sauƙi a rasa kan rashin lafiyar nan a yi ta magani ba ji ba wanda zai zama to ranar da zai mutu zai mutu ne alhalin wannan rashin lafiyar ta riga ta gama cinye zunuban shi ga baki ɗaya faƙad tawatara an nabi sallallahu alaihi wasallama anna ma yusibu muslim min adha shaukatin fama fawqa domin ya zo tawaturan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ke samun mumini tun daga zafin kaya da zai taka fama fauka da abin da ke sama da wannan ai zaka iya cewa wata kila kaya shine musiba mafi karanci da mutum zai samu da ita ko to daga taka kaya har zuwa asarar dukiya da asarar rai da cin mutuncin da za a yi masa da damuwar da zai shiga da zaluncin da za a yi masa da irin kunci ko bakin ciki ko rashin lafiyar iyalansa ko talauci ko bashi ya masa katutu ko rashin lafiyar jikinsa ko shiga dai wata musiba cikin musibu duk waɗannan hanyoyi ne da Allah yake amfani da su yana goge ma bayi zunubansu illa hatta Allahu bihi khatayahu har sai Allah ya goge mai zunubansa kama ta hukku shajaratu al-yabisatu waraqa kamar yadda busasshiyar bishiya take karkade ganyenta waɗannan suna daga cikin ababen da ke sa a goge zunubi malam ya ce wa asnaful hasanati allati tukaffaru biha sayyi'atu kathiratu nau'o'in ayyukan alkhairi waɗanda ake goge zunubai ta hanyar su suna da yawa aksara min as-sayyi'at amma sun fi zunuban yawa in ka ɗauki littafin wato al-khisalul mujiba li takfir dhunub za ga ya lissafo su da yawa kuma dukkaninsu akwai nasoshi da ke goyon bayan su alal misali aikin hajji aikin hajji ibada ce da take sa akan kare mutum zunubai haka nan umara haka nan ramadana zuwa ramadana azumin ramadana zuwa wani azumin ramadana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man masha ila hajati akhi ka je ka tare ma dan uwanka wata bukatar shi wata larurarsa ka fidda shi daga wata matsala ya samu wata matsala ka je ka fidda shi ba don neman wani abin duniya ba don taimako tasbihi wannan da ake a bayan sallah ya yabo hadisi tasbihi 33 tahmid 33 da sauransu haka nan sadaka ko ba wani yana cewa sadaka maganin musiba ko ba musibar ta kai zunubi ai sadaka ita ma ana karkada zunubai daga da ita haka nan tsayuwa arafa kuma da ke cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya ce Allah yana gafata zunuban duk wanda ya tsaya a arafa don ya kunyata shedan ba wanda ya tashi a wurin face an gafata masa haka nan alhumma zazzabi da annabi sallallahu alaihi yake cewa kar ku dinga zaki zazzabi lalle shi zazzabi hanya ce ta kankare zunubai haka nan sauran cututtuka da Allah yake jarabta mutane su musamman cututtuka muzmina irin cutar da yake cewa mutu karaba ko cutar da ta kama ka a aladance ku sai dai kai ai fatan a gama lafiya a ce misali cutar aids ta kama mutum ba wadan ya je ya fasu ɗanci ko wani abu ba wata jarabawa daga wurin Allah cutar abin nan tarin fuka cutar corona ga su cutuka iri daban-daban da sun kama mutum lahira salamu alaikum ba da wani takamaiman magani sai dai a yi manajin ɗinta su ma wannan suna zama hanyoyin gafarta zunubai haka nan dai haka nan suna nan da yawa da yawa a cikin nasoshi na shari'a wa ahlus sunnati wal jama'a متفقون على أنه لا يكفر, لا يكفر المسلم بمجرد الذنب أهل السنة والجماعة sun ittifaki sun hada kan cewa musulmi baya zama kafiri saboda kawai ya aikata zunubi kama ta qulul khawarij sabanin maganar khawarij ɗan ƙato khawarij su ne masu ganin da zarar musulmi ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata ko ya yi caca ko ya yi wasa da sallah ko ya saba wa iyaye to ya zama kafin wannan aƙidar khawarij ne amma abun musulmi ahlus sunna ba haka ba wala annahu yakhruju min al-iman bi kulliyya kuma ba su ce yana fita daga imani ga baki ɗaya ba kama ya ƙunuhul mutazila kamar da su mutazila suna cewa idan mutum ya zunubi ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba da aka shi suke ba shi manzila bainal manzila ta yi walakin yan usul imanu su ahlu suna abin da suke cewa imanin shi ya samu naƙasu ya samu tawaya wa yumna'u kamalu wa yumna'u kamalu wajib kuma wannan zunubin yakan hana samuwar kamala cikakkiyar kamala ta imani wadda abin nema ce wa in kanatil murji'a tazqumu anna al-imana la yanqusu aini to wasu yan bid'a ko murji'a su kuma su ne suke cewa ai imani sam baya tawaya su abu su imani a wani abu ne wanda yake cikakke bai tawaya har zaka suna cewa imani ka imani abubakar imanin gama garin mutum a gunsu kamar imanin sayyidina abubakar ne kaga wannan shi ma kuskure ne fa madhhabu ahli sunnati almuttabi'una lis-salaf as-salih mazhabin ahli sunna ba ahli sunna ga magariba ahli sunna masu bin salaf magabata na kwarai annal imani yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah lalle imani yana karuwa da biyayya Allah imani kuma yana raguwa sakamakon zunubi kamar da Qur'ani ya nuna gashi nan liyazdadu imanan ma imanan zadahu imanan wurare da dama wannan ta'abiri ya zo cewa imanin su ya karu imanin su yana karuwa da haka yana iya yiwa kenan ya rabu fa amma istihlalu ma harrama Allah wa rasuluhu to idan mutum ya aikata zunubi ko mun girman sa bai yi ridda ba amma idan ya halasta wannan zunubin ko da bai aikata ba istihlalu ma harrama Allah wa rasuluhu halasta abinda Allah ya haramta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta min al-fawahish na cikin laifuffuka munanan laifuffuka wa ghairiha da ma wasu laifuka fa huwa kufr to wannan kafirci wa bi mithlihi ahlaka Allah qauma lutin kuma da irin wannan dabi'ar ne halasta haram Allah ya halakar da mutanen annabi Lut mutanen garin Sodom allazina stahallu al-fahisha wanda suka halasta wa kansu alfasha ta luwaɗi wa fa'aluha kuma suka dinga aikata ta mu'linina biha suna ainihin bayyana ta ƙarara ba sa ɓoyewa mustahillina laha kuma suna masu halastawa قال تعالى الله يجي فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله يجي فلما جاء أمرنا يا يند الأمر يزو قدر دمك قدر مستزو جعلنا عاليها سافلة sai muka sanya saman garin saddu aliyaha wannan damirin ya udu ila qaryati ya daga cikin fasaha alqur'ani anan kaga damirin ba ambace shi ba a ɗabi'ance ana cewa damiru ya ƙuri ila akarabin zikir to nan babu zikir ɗin balan ma ja amruna Allah ya ce ja'alna aliyaha to wace ce haɗin safilaha sai sai kuma zo al'adu zihini naka abinda ake magana a kai shine garin saddum kamar da ake ce mishi ko saddum da ingilishi kamar da ya zo a cikin asar daga ghairu wahidin min as-salaf cikin malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai su ibn Abbas su bin nan wato mujahid su as-suddi cewa Allah ya aiko mala'ika Jibril mala'ika Jibril shi yazo ya bambaro wannan gari tun daga ƙasa ta bakwai ya daga shi irin da rasu ta nuna wa Allah ko aka ce ya daga shi ya tafi da shi sama da mutanen garin da dabbobinsu da gidajensu da kasuwanninsu da komai har sai da mutanen sama ahalus sama suka fara jiyo kukansu da iface-ifacen saboda kusancin da suka yi da sama sannan sai aka kifa shi ne da alna aliya safila sai aka kifa kawai aka sako su ya daga cikin azaba da Allah ya musu Allah ya tsare mu wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud Allah ya ce kuma sannan muka musu ruwan duwatsu min sijil labanin sijil malamai suka ce kalma ce farisiya ma'ananta min tinin min tinin mamdudin ay mu'addul lidhalik eh ƙasa ce aka kwaba har ta zama ta yi tauri kamar dutse sannan kuma aka tanaje ta domin wannan yakin kamar yadda zaka ce misali kasashe suna tanadan amo wato ma'ajiyan makaman su dan kota kwana to Allah cikin hikimarsa ya tanada ya aji dan irin waɗannan kafaran shine aka dinga sako musu da su musawwamatan wadda kowace daga cikin kwayan tsakon kwamin nan an yi mata label an yi mata alama cewa wannan dutsen na wuta zai sauka ne a daidai wuri kaza ya halaka wana kaza aka ce suna zaune suna fira ko suna kasuwancinsu ko mutum yana cikin tafiya sai a zo dutse ya zo ya buge shi a ka nan da nan sai ya faɗi ya kama da wuta yana ihu yana birgima shi ne ma'anar musaumatan inda rabbi kamar da Allah yake cewa ne wal mu'tafikata ahwa fa ghashaha ma ghashi su din ne waɗannan da aka kifa su ahwa aka aka aka aka rikito da su Allah ya rikito da garin gabaki daya Allah ya ce fa gashaha ma gasha ai fa asabaha ma asabaha min al'azab Allah ya musu mummunar azaba mutanen annabi lutu saboda mummunan aikin su saboda kaida ta aljaza'u min jinsil amal to aka musu wannan sai Allah ya ce wa ma hiya ita wannan azaba min adh-dhalimin bi ba'id bata kasance nesa da sauran azzalimai ba azzaluman wannan al'umma da suke tabarna to su sani ba su ma ba su gagara Allah ya musu irin wannan azabar wanda ya mu waɗancan Allah ka tsare to waɗannan mutanen annabi lutu abin da yasa Allah ya musu irin wannan narkon azaba saboda su sun halasta abin da Allah ya haramta ne halastawa ta hanyar kudircewa halastawa ta hanyar aikatawa a fili halastawa ta hanyar ainihin bayyanawa dama malamai suka ce abin da ake nufi da halasta haram shine ɗayan abu uku imma an yuhillahu zahira ko dai mutum ya bayyana ƙarara ya ce shi abun shi kaza halas bayan Allah ya haramta to wannan kafiri ne ƙarara wai ma an yuhillahu batinan ko ya halasta ya bari a zuciyarsa ba zai faɗa ba amma a zuciyarsa yana ganin cewa wannan abin halas ne wannan shine munafiki munafiki ne wa imma an yuhillahu mujaharatan wastighfafa ko ya zama ya halasta wannan zunubin ta hanyar bayyana zunubin da kuma ganin zunubin ai ba wani abu bane yastaghfifu bihi ai ba komai bane to wannan shine malamai suke cewa huwa ala shurfatil kufri wannan to yana kan kofar ɗakin kafirci za ka ga mafiyan mutane a nan suke yanayin da suke aikata zunubai da sabo shi ne bayyana saban da ganin cewa saban ai ba komai bane ai yayi ne ai abinda ake ciki ne to wannan a bakin kofar kafirci saboda mene saboda da zaran an musu wa'azi zaka ga abinda suke shine kokarin nuna cewa kai mu ba ruwan mu kuma tsamar daga duniya sai kaduna ai Allah ai kaddaran mu ce muke yi muke bi to wannan yana iya kai mutun zuwa ga kafirci Allah ya tsare shi sa Allah ya musu wannan azaba kuma Allah bai sake wasu mutane irin wannan azaba ba saboda ba sake samun mutanen da suka yi irin wannan ta'annatin da mutanen annabi mutu suka yi ba Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa wa qadru ya an katada an ruwaito daga kaza da cewa wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ma'ana shi ma'ana sa min adh-dhalimin min hadhihi al-umma az-zaliman wannan al'umma ta mu wa qadru ya annahu yakun fiha khasfun wa qazfun wa maskhun dama kuma a rubuta cewa cikin al'umma mu dinnan ƙarshen duniya za a yi hasfun za a yi girgizar ƙasa wa ƙazfun kuma za a yi mutane ruwan kwaran kwatsa wa masfun kuma za a jirkita halittun mutane in suna cikin kafirci mun karanta a baya akwai akwai akwai garuruwan da za a yi musu haka ko unguwanni zai kawo mana wa hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane suna cikin barna suna suna rashin mutunci wani zai zo mai wa'azi yana so musu wani su ce ka je ka dawo yanzu muna cikin wani hidima ne ko wani ya zo neman bashinsa ko neman wani abu a hannunsu ce ba mu da lokaci muna cikin hidima ne zai je dawo gobe ya tarar da su an mai da su birai ko aladu ko an canza halittunsu zuwa wasu munanan halittu duk wanda zai faru ne a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen zamani wa qad shara'a Allah subhanahu fi shari'ati ahli at-taurati wa shari'ati ahli al-qur'ani rajama zani al-muhsin bil hijab kaga a cikin shari'ar at-taura da cikin shari'ar alkur'ani Allah madaukakin sarki ya shar'anta cewa idan mutum yayin zina yana da aure lafiyayyen aure wannan hukuncin sa shine za a jefe shi da duwatsu har sai ya mutu kama rajamallahu ahlal fahisha kamar da Allah ya jefe wadancan mutanen annabi Lut wannan akwai shi a cikin alkur'ani a cikin addinin musulunci kuma akwai shi a cikin at-taura addinin yahudawa kamar da sayyidina Umar yake fara kada wani ya zo nan gaba ya ce babu wa ma alfahisha wal lutiya wato masu aikata alfasha da luwadi fayurjamani to su kan za a yi musu jefewa ne sawa'un kana bakaraini au sayyibai idan idan zina ne sai in sun yi aure sannan za a jefe su amma idan ɗan luwadi ne aka kama ko sun taba aure ko ba su taba aure ba duka hukuncin jefewa ne inda jumhurin ulama a gun mafi yawan malamai kamar da za ga ibnu qayyim ya tattauna wannan mas'ala dalla dalla a cikin tafin shi adda'u waddawa ya kawo maganganun malamai da fassarorin su cikin malaman sahabbai da tabi'ai tun da kan sayyidina ali da da ibnu abbas da na bayan su da malamai cikin tabi'ai waɗanda suka tabbatar da cewa lalle abin da ake ma 'yan lulu shi ne a jefe su wasu ma za su ce ne sai an hau da su kan dutse a tun kudo su ƙasa su faɗo su ragargaje wato azaba mafi muni ake so a yi musu saboda mummunan aikinsu da ɓatancin tafarkinsu ya ce a kama rajamallahu ƙauma lutin kame da Allah ya ce ainihin jehuwa mutanen ludu duwatsu walai safi zunubi ma yi aƙabu ahaluhu bin rajimi illa ahli hadin fahish ba zunubin da ake wa masu yin shukuba da jefewa sai zunubin ainihin wato irin wannan mugun zunubi na duwati Allah ka kare wa kadra zaman nabi sallallahu alaihi wasallam kuma aikace mun sani a tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefe masu zina rajamal yahudiyyi annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefe waɗannan yahudawa guda biyu da suka yi zina suka bi suka kawo suka ce musu hukunci warra jama ma'iza ibn malik hannun sahabin nan ma'iz da ya zina shi ma an jefe shi warra jama al-ghamidiyata ya jefe wannan mata al-ghamidiyya warra jama akhara kuma ya jefe wannan ma an yi rajul ma mutane akalla hudu zuwa biyar zuwa shida a tarihin musulunci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika rajama khulafa'uhu ar-rashiduna aidan haka nan halifofin shi su Abubakar da Umar da Usman da Ali duka sun yi aiki da wannan hukunci dan kada wani ya ce ai babu wannan hukunci a cikin musulunci wa kadhalika ma yu'aqibu Allah bihi ahla ahla zalika haka nan kuma abinda Allah madaukakin sarki yake hukuba da shi ga masu irin wannan aikin kama rawal bukhari fi sahihi ta'liqan majzuma bihi wa huwa dakhilun fi sahih alladhi shartu alladhi sharatahu yace kamar yadda wato Imam al-Bukhari ya ruwaito ta'aliki wanda yake ta'aliki ne majzuman bi ya kawo shi karara abinda yake nufi ta'aliki shine ya cire farkon isnadi daga tsakanin shi da wani malami kenan yace qala fulanu qala Abu Huraira ko qala Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani Bukhari yana yin ruwan akwai hadisin da Bukhari ya ruwaito ya kawo shi da qala Hisham ibn wa qala Hisham ibn Ammar shi ke ishara zuwa gare shi yace an Abdurrahman ibn Ghanm al-Ash'ari daga Abdurrahman dan Ghanm al-Ash'ari annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaqul yace yaji manzon Allah yana cewa da yakunanna fi ummin ummati aqwam da sannu za a yi wasu mutane cikin al'ummata yastahilluna al-hira za su halasta zina wal harira da alharini wal khamra da giya wal ma'azifa da kayan kiɗa wala yanzilanna aqwamun ila jambi alal ana nan wata rana kuma wasu mutane za su je su yi taro su yada zango a kusa da wata tuta alam wato wani abu da za a gane inda suke kamar wani gini ko wata hasumiya ko wani abu ya ce ya ruhu alaiha bisari hatin lahu za a dinga zuwa da yammaci tare da ainihin wato a ababen kiwo a wajen ya atihim lihajatihim zai zo don wata bukatarsu fa ya kullu su ce irje ilaina gadar ka je ka dawo sai gobe mutum ne zai zo yana so zai musu aiki ko yana da wata sabga da su su ce ka bari sai gobe fa yubayyitukumullahu sai Allah ya tarkake su wa ya da'ul alama Allah ya rugurguza wannan alama da ake ganin su wa yamsahu akharina qirada wa khanazira ila yawmil qiyamah kuma a burkita halittun su zuwa aladai da birarraki har zuwa ranar alkiyama wannan hadisi shine ma da yake ishara wanda sayyidina Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin a cikin as-sahih dinsa yana nan a lambar hadisi na 5590 kamar da aka sani wannan hadisi akwai tatabarza da malamai suka yi sosai akan akan sa inda Bukhari yake cewa babu babu ma ja'a fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighairi ismi babu abin da yazo game da wanda ya halasta giya kuma yake kiran giya ba da sunanta ba mai kuma a ce mata giya sai a ce mata wani suna mai daɗi wanda zai ja hankali to a wurin sai bukhari yake cewa wa qala hisham ibn ammar haddathana sadaqah ibn khalid qala haddathana abdurrahman ibn zaid ibn jabir qala haddathana atiyah ibn qais al-kilabi haddathana abdurrahman ibn ghanm al-ash'ari qala haddathani abu amir aw abu malik al-ash'ari shine isnadin wannan isnadin da aka zo a cikin malamai in ka koma littafin ibn salahi na musalahul hadith da annukat ta imam al-hafiz ibn hajar da fathul bari a mujalladi na 11 da ibn hazm a cikin muhalla da ash-shaykh al-albani a littafin shi tahrimu alati at-taraf wanda yema ibn hazm ya radi ibn hazm yana da gaske mutanen da suka kokarin su ce jin kiɗa halasta a ilmance shi ya so nuna wannan Allah ya gafarta mishi malamai sun bashi uzurin cewa saboda ƙasarsa ta turawa ce ƙasar andalus turawa ne da su da larabawan da suka rayu a wannan wurin sun shagala sosai da jin kiɗa da tashin hankali kamar da kaga ana jin kiɗa a yanzu wata ƙila ko fiye da suna siyo bayan ɗan mata wanda aikin su kenan a gidajen masu kuɗi da kulob kulob da fada da sauransu da aka sai suke ganin ma ai wannan su al'ada su ne kawai halasa da aka ibn hazmin da yazo sai kokarin ya ce ai wannan hadisin ma akwai inqita'i tsakanin bukhari da hisham dan amma da aka shi bai ma ya hadisin ma bai inganta to a shekul albani ya mushi raddi akan wannan kafin albani su ibn salah da da makamantan sun mushi raddi daga cikin radin da aka mai za ga ibn hajirin ya kawo cewa wannan hadisi dan tabbata ne ya tabbata domin akwai riwayoyi da suka zo waɗanda suka tabbatar da hadisin lafiyar shi lau kamar alhassan ibn sufyan a cikin musnadinsa da al-ismaili a cikin mustakhrajinsa da al-imamu abul qasim tabarani a cikin mu'jamul kabir da abu nu'aymi a cikin hilatul awliya da cikin mu'jamus sahaba ko ma'rifatus sahaba nashi da al-imamu ibn hibban al-busti a cikin as-sahih ɗinsa da kuma wata riwaya ta abu dharr mai riwaya daga nasir bukhari shi ma ya kawo shi daga alhassan ibn idris zuwa ga hisham na amar wanda wannan kamar za a ce musafaha ce kenan a cikin babi na musalawul hadith ibn hajirin da ya zo a cikin fatihul bari ya tattauna sosai akan wannan riwaya inda ya kawo ababen da wai me yasa bukhari yake cewa qala fulana in ya faɗi qala din to iri biyu ce wacce ya zama fulan ɗin nan malaminsa ne da aka san shi da shi yana riwaya daga gare shi daban ko kuma wanda zai zama ba malamin shi bane wani na sama da malaminsa to wannan shine yake a matsayin dama ta aliki wanda ibnu hajirin yayi mujalladi biyar akan magana akan su shine tagliqu ta'liq wanda wannan zabun shi ya fara yi ma kafin yayi sharhin sayyid bukhari fathul bari wannan ba shi ake magana ba wannan mu'allaqat wanda zaka ji wanda aka ce qala din ba malaminsa ba to wanda ya zama malaminsa ne ba me zai sa ya kauce wa faɗin haddasana sai kawai ya ce ƙala aliyu ko ƙala ahmadu cikin malamansa yace abin da ke sa ya haka daga ciki akwai na farko akwai muzakara ya koyi wannan riwaya ta hadisi ne abun malaminsa ba a majalisi na ilimi ba a halin muzakara wani dalili ya hada shi da malamin suna muzakara hadisi cikin dare ko su hada a wani wuri ko a halin tafiya ko a gurin wata jana'iza ko a ana wani side talk har ta kai wa malamin ya faɗi hadisi saboda ɗabi'an malamai ce watakila sun je ana jiran wata jana'iza suna zazzaune cikin ɗalibai sai turo wani karatu cikin fira ko ya isa shahadi da wani hadisi ko don bukhari na son wannan hadisin ba zai ce haddasana ba sai ya ce ƙala fulano ya bambance maka cewa wannan ba ba a cikin formal setting na makaranta ya koye shi ko kuma munawala ce ya zama hadisin malamin ya miƙa mai shi ne kawai a takardar cewa ga wasu hadisai bayan waɗanda ya koya to ga wasu shi ma sai ce ƙala daga ci kuma akwai idan idza zaqa lahu makhrajul hadith mafita hadisin tai mushi kunci san bukhari yana jirkita hadisi iya sarransa hadisi kwaya daya ya koye shi a wajen malamai 16 malamai 8 malamai 7 nan ya kawo riwayar wannan in ya matsa ya kawo ta wancan ya matsa ya kawo ta wancan to in ya zama bai da wannan hanyoyin daban-daban bai da wannan flexibility din to sai sai ya mushi wani wani salo wani wuri ya ce kala fulano wani wuri ya kawo shi da ma'ana wani wani wuri ya kawo shi gajere ya rage tsawon shi duk yana yin waɗannan waɗannan siddabar saboda ƙwarewarsa ko kuma ya zama hadisin laisa ala sharfi kuma yana so ya huta shi gashi ya laluba ya laluba bai samu inda zai samu sharɗinsa ba a kun mutum da shirin sharɗinsa sai ya kawo shi da ƙala yanzu wanda bai cike sharɗinsa amma dai ya ci moriyarsa ko kuma a inda ya riwaya bil ma'ana lafazi ne dogo sai ya kawo shi da ma'ana to ibn hazm duk da ya gama kawo waɗannan ba sai ya ce to amma wannan wannan da ake magana a nan sai ya ce wa minha ma la yuriduhu fi makanin akhar duk zaka ga waɗansu ya maimaita su anan ya ce kala a can ya ce haddasana da an fita matsala ya ce amma wannan riwayar da ake magana kai to tana cikin waɗanda bai maimaita ba a wuri ɗaya kawai ya kawo shi ya ce wa minha ma la yuriduhu fi makanin akhar min as-sahih ka hadithil bab sai ya ce fa hadha ibnu hajar bai ce fa hadha mimma ashkala alayya yace wallahi ni kaina na kasa gane kan wannan duk jarba ibnu ibnu hajar haka yace wa fa hadha mimma ashkala alayya wallazi yadhharu li al'an yace amma yanzu da nake wannan magana abinda nake gani annahu liqusurin fi siyaqi abin da yasa bukhari haka saboda wannan siyakin yana da wata ɗan mushkila dai mushkilar yace huwa taraddudu hishamin fi ismi sahabi saboda Hisham dan Ammar ya ce ya ce mene qala haddathani Abu Amir aw Abu Malik wannan rashin tantance waye sahabi shine abinda Bukhari ya rena a cikin a cikin riwaya wannan bai kai standard din da yake so Ibn Hajar ne yake faɗa wannan yake cewa yace a can kuma sai yake cewa amma qawluhu sami'ahu min Hisham bila wasiatin aw bi wasiatin fala akara magana da ake cewa ai yaji ko ta hannun wani ko wata hannun wani bai ce wannan bai da wani tasiri fa innahu domin shi bukhari la yajzim baya cewa qala illa bima yasluhu lil qabul sai ya tabbatar hadisin za a iya karbar sa wala siyama haythu yasuquhu masaqa lihtijaj yace musamman in ya kawo shi da kafa hujja kamar yadda yake a da wannan ibn hazar ya warware duk wata magana tun ma kafin wasu daga baya su su maganganu da haka hadisi da ya tabbata kamar da kaji ibn taymiya ya faɗa kai tsaye cewa wannan hadisin ibn bukhari ya kawo shi majzuma bihi wa huwa dakhil fi sahih hadisi ne ingantacce don har yanzu akwai wasu cikin mutane waɗanda ilimi bai wadace su ba zaka ji suna cewa ai hadisin ma da ke halasta sauraron haram sauraron kiɗan ai ai ai an ma raunata shi ai ibnu hazm ma rawaita shi kuma wani abin zai baka sha'awa shi duk da irin wannan gangancin da mutane suke yi ba wanda zai gangancin kuma ya soke sauran ababen da ke cikin hadisi da hadisin ya ambaci yastailuna al-hira wal harira wal ma'azifa a suna halasta binnan wato giya da zina da kiɗa da karda alhariri ba wanda zai ganganci ya ce to saboda haka sauran musu halasta ba su haramta ba ko me yasa saboda akwai wasu dalilai da suka haramta su ko to shi ma haka kira yadda wancan suke da dalilai shi ma yana ci ibnu azmin ibnu qayyim al-jawziya yana da littafi musamman tahrimus sama yana nan muna da shi a maktaba dan karami haka man bulugul maram kuma mun karanta shi ma a baya ibn timiya yayi wannan magana saboda a zamanin su wannan fitina ta yaɗu kwarai kamar yadda yake a zamanin su sauran kaɗe kaɗe da waƙe waƙe da raye raye ya yaɗu sosai a cikin mutane mutane ba sa wasa da shi to haka kuma ɗabi'ar ainihin wato luwaɗi ta yaɗu ita kanta a waɗancan zamanna kuma har zuwa yanzu haka nan kuma wato mas'ala ta halastawa ɗin ta fuskar ko dai bayyanawa ko ba su kariya ko nuna cewa su ma mutane ne kamar da yanzu misali a duniyance akwai dokoki da ake na ƙasa da ƙasa da suke baiwa 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo kariya kuma suke faɗa da duk wanda yake faɗa da su akwai shugabannin ƙasashen musulmai da malamai da wasu 'yan siyasa waɗanda aka kafa musu doka cewa ba su shiga ƙasa kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza saboda mene saboda wai suna kyama 'yan luwaɗi idan ko a nan Najeriya an yi kokarin a kawo ta matsayin doka Allah ya taimake mu da cikin iyawarsa da hikimarsa duk da rigingimin Najeriya da rudaninta amma dai aka haɗu gaba da 'yan majalisa arnansu da musulmansu suka ce a yi watsi da wannan doka cewa ta saba wa al'adarmu ta saba wa duka addinanmu an kawo ta nan Najeriya kuma yanzu akwai akwai shedanin mutane 'yan Afirka musamman baƙaƙen fatan wanda suke guduwa su tafi turai da nufin sun je gudun hijira idan suka je daga cikin abin da suke bawa uzuri wanda nan da nan za a ba su mafaka shi ne ka je ka bayyana cewa ai kai ɗan luwaɗi shi sa aka kyamace ka a ƙasar kana zuwa jamus ko ingila ko faransa ko italiya ko spain ko makamantarsu wanda suke bi ta ta libya da na haura ta ruwa duk wanda ta ruwa ta sahara daga nan za a haura zuwa nijar daga nijar abu sahara har a je libya a haura kogin abin nan atlantika babu abin da mutuwasin afon sai a haura cikin kasar jamus ko italiya da sun je kwamushe sake a kai su idp camps idan allah ya nufin jarabtar mutum ya shi ta kai tsiya sai ka ga ya rubuta a takardar an bashi ya ce ai shi dan luwaɗi yana da abin nan wato sexual orientation na luwaɗi da aka aka tsare shi a ƙasarsu ko ake so a kashe shi to yana faɗan haka za su ba shi mafaka haka suke sai ya nuna shi shaidani ne shi ɗan shi ɗan zamanin annabi lutu ne shi ba ƙaya ahal lutu sannan sai a ba shi mafaka to kaga dole yana cikin babuka na menene halasta wanki wato mutane a al'ummance ana so a nuna ba komai bane ai a ba mutane dama a daina kyamusu har ma da akwai ranarsa ta duniya wadda ake yayata su za su dinga saka riguna suna saka wannan rubutun da suke LG wane ne wane na kasa ma rike abu akwai wani initials LGBQ ne ko mene wani rubutu ya kamar da na gan shi da jakin na tashi shi ta ban ma rike mene ne to wannan wannan ɗabi'ar ta yaɗe yanzu a cikin mutane kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba a dai kawo lokacin da za a yi fasu din ba amma ana nan tafi an saka a cikin ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya cewa 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo da 'yan sauransu ɗin to duka su ma mutane ne masu 'yanci a ba su dama kai har ɗaura auratayya ba suke a wasu daga cikin jihohin ƙasashen amerika da Kanada da makamantansu yadda ake yin aure officially namiji da mace to haka za a je kotun ɗaura aure a yi auren officially namiji da namiji tare da cewa su ma har yanzu coci bata yadda ba kaga ai auren kirista ana yi a coci sannan aje a yi a kotu a yi wanda suke ci mashi religious right da kuma civil to iya civil ɗin ake yanzu wanda za a je na kotu a sa hannu cewa an yi aure to namiji da namiji suna yi auren junansu a wasu daga cikin jihohin america kamar california da makamantarsu allah ya tsare malin ya ce fa al'uqubatu bima uqibat bihi al-umamul mutaqaddima min qazfin wa maskhin wa khasfin inma yakunu liman sharaka wannan irin hukuma ta wato a jeho ma mutane bala'in wuta daga sama da kuma canza musu halitta da musu girgizar ƙasa zai zama ne ga waɗanda za a yi ma idan mutum ya tarayya da waɗancan al'ummomi na baya a wajen mummunan aiki fasta halla ma harrama Allah wa rasul ya halasta abinda Allah maɗaukin sarki ya ainihin haramta kama kalan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuma da nabi yake cewa la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna nabi ya ce za a yi wasu mutane cikin al'ummata suna halastawa sun makar yastahillu ba'dhum ba'da anwa'il khamri bi ta'wil a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana iya samun wanda zai halasta wani nau'i na giya amma da tawili ba da fasikanci kamar ta halla zalika ahlul kufa kamar yadda malamai a kasar kufa suka halasta wani nau'i na giya shine mene suna shan almuskir min annabi idan aka yi tsini su a wurinsu an yi ne da niyyar a yi tsini wanda kamar ka ce jus ne ko farau-farau ne idan ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni ko ya yi tsami ko ya yi famentin za su sha kayansu kuma sun sha yana ɗan bugar da su kuma za ka gani a cikin tarihin malamai har manyan malamai cikinsu kamar alwake ibn jarra allah ya gafarta musu yana cikin waɗanda suke sha kamar wasu malamai da za ka ga tarihinsu a cikin sirrana bin nubala a cikin littafin abin nan al'imamu abu abdullahi hakimin ne ya samu da makamantansu za ka ci ana ba da labari a cewa na wane kana ya shirabul muskira ala madhabi ko ala ta'awili yana shan abin maye bisa tawilin da yake kaga shi ne irin wannan shi yanzu ya halasta ne ta hanyar tawili su suna ganin ba giya ba wani abu ne daban ba giya ba ne sunan shi ba giya ba ko masu yin shi ba da niyyar giya suka yi ba sun manta da ka'idar a kullu muskirin khamru to kamar haka yanzu a zamanin mu za ka yi ganin wani ya halasta wa kanshi wani nau'i na abin maye da wani tawi kamar magunguna da ake sha wanda suke iya sa mutum maye ya fita daga hayyacinsa saboda ya fita daga cikin damuwa ko irin ababen sha na gargajiya irin yanzu wani abu da ake cewa a kurkura ko an ce shi ma yana sa maye irin bammi na ruwan kwakwa ɗin da ake irin wasu abubuwa da mutane suke sha na shaƙi akwai shaƙi da za ka ga mutanen da suna yi ko su dinga tauna wani abu yana idi yana fitar da su daga haicinsu ba sa ɗauka cewa giya suke sha amma tabbas hukuncin su kai da giya hatta abin nan da mutane suke sha wiwi tana bugarwa ita ba ita ma hukuncin da kai da giya ta fuskar bugawa malam yace kamar sahalla zalika an kufa kama qala fi alhadith la yakunna fi ummati aqwamu yasrun alkhamra yusammunaha bighayri ismiha za su dinga kirayata da sunan da ba nata falistihlal alladhi yakunu min mawarid al-ijtihad shi irin wannan halastawa wanda zai zo ta fuskar kokarin fahimta ko yanke hukunci akan wani abu wa kan akhta al-mustahil fi ta'wili aka samu shi ne yin ta'awilin ya yi kuskure kamar yadda mutanen kufa suka samu wannan kuskuren ma a imanihi wa hasanati alhalin suna da imani kuma suna da ayyuka na gari huwa mimma ghafarahu Allah li hadhihi ummati min al-khata'i to ne a cikin abin da Allah ya gafarta wannan al'umma na kuskure idan wani cikin malamai ya kuskure ya bada wata fatawa akan wani abu sai ya canza abin da yake shine hukuncin Allah bisa kuskure to wannan Allah ya gafarta mishi fi kauli da Allah yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabb Allah ka kama mu idan mun manta ko mun yi kuskure kamar sahalla ba'dahu ba'da anwa'ir riba kamar yadda aka samu wasu cikin malamai suka halasta wani sashe na riba kamar mutanen kasar Makka makaranta Abdullahi dan Abbas suna halasta wani nau'i na riba wastahalla ba'dahu nau'an min al-fahisha wasu kuma suka halasta wani nau'i na alfasha wa huwa ittiyanun nisa'i fi khushushihina suke suna ganin ya halasta mutum idan mata shi ce yana iya saduwa da ita ta dubara wanda shi ma alfasha ne amma bambancin kawai ita wannan matar shi ce mata aure wannan an samu malaman da suke ganin babu laifi ga wani haka wasta halla babu ba'da arwa'il khamr kamar yadda kuma muka ji wasu cikin malaman kasar kufa suka halasta wani nau'i na giya wasta halla babu istima'al ma'azif wasu kuma kamar wasu daga cikin mutanen kasar madina suna ganin halascin sauraren kiɗa suna sauran kiɗa a gidansu a keɓance bayansu mata suna rera musu kiɗa da waƙa suna ci wasu talibanu min dima'i ba'adu ba'adu ta'awili mustahalla wasu kuma suka halasta jinin wasu da ta'awili abinda suka ga ya halasta yadda aka samu cikin sarakuna da shugabanni ko abokan yaƙi da junansu a cikin rigingimu da aka yi a daular musulunci suka dinga kashe junansu musulmai su su aga duka suna ganin halascin zubar da jinin waɗannan musulmai to duk irin wannan yanzu ababen da suka faru da kuskure na fatawa da kuskure na ainihin wato ijtihadin su to ana fata Allah ya gafarta musu fa hadhihi al-mawadi'u allati تقع من من أهل الإيمان والصلاة تكون سيئات مكفرة أو مغفرة أو خطأ مغفورة yace wannan ainihin wato abin da ya faru da mutanen kirki da imani zai zama to wannan sayyi'atu laifuffuka ne amma mukaffara wanda za a kankare musu zunuban aw maghfura ko Allah ya gafarta musu aw khata'un ko ta zama kuskure ne maghfuran Allah ya gafarta musu ko da ya tabbata laifi ne suka yi wajen bada fatawar to Allah zai gafarta musu ana fata Allah ya gafarta musu ko kuma kuskure ne wanda Allah ya gafarta musu kuma hadha fayajibu an fayajibu bayanu ma dalla alaihi kitabu sunna amma barin da haka aka samu wani malami wata fatawa da kuskure ba za a ce to tunda malami ne shi a batta kuskuren dole za a yi bayanin abin da ke cikinta na kuskure a bayyana abin da ya tabbata alkur'ani da sunna min huda na shari'a wa dinin haqqi da addinin gaskiya wal amru bidalika kuma ayi umarni da bin qur'ani da sunna ayi umarni da bin gaskiya wan nahyi an khilafi kuma ayi hani daga gubin sabanin sa bi hasabil imkani iya iyawa malami ne ba tare da an ci masa mutunci an ci masa zarafi ko an aibata shi ba amma ita maganar za a warware ta a ilmanci cewa fatawa kaza ko magana iri kaza kuskure ce sawa a cikin aƙida ne ko a cikin mu'amala ne ko a cikin ibada ne alal misali a samu wani malami ya fatawa akan cewa annabi isa ba zai dawo ba kaga wannan ya saba wa aƙida ta ahlus sunna ya fatawa akan cewa babu wani mai suna duzar ko mahadi wannan ya saba wa aƙida ta ahlus sunna ko ya fatawa akan cewa ai Allah ba a sama yake ba Allah yana ko'ina ai ai a dole ayi tanzi dole ayi kaza da kaza to waɗannan maganar dole ne a mai musu da ranki mai musu da martani kaga wannan a cikin aqida ko a samu a cikin mu'amalat wani mutum ya shigo da wani abu ya ce ibada ne kamar yadda ƴan maulidi suke su ce ai addini kaga dole a mai da martani a ce ba addini ba yanzu kaga ya shar'anta abin da Allah bai shar'anta ba ke ko kuma a cikin mu'amalat ya halasta wani abu wanda ba halas ba ya bada wata fatawa akan halascin kaza ko haramcin wani abu wanda ya halasta ayi malami tambaya akan algafata malam ina hukuncin karin gashi da mata suke wani malami sai ce ya halasta ina hukuncin gaisawa da mace namiji wani malami ya ce ba kuma ya halasta saboda larura kaza kaza kaza kaga da irin wannan yanzu shi ba ya nufaci fasikanci bane wani abu ne da ya fahimta da gwargwadon ilimi ko wasu masalai da ya kalla ko yanayin inda yake ko wani kuskure ba da gare shi ko to ba a cin zarafi ko cin mutuncin malami a kayar wani amma ko ba za a kyala magana ita a ce to a batta ba alaga ta bayan na hukuncin zubar da ciki shi ba komai in kaza in kaza kaza ne duk ana samun wani fatoyi za ka dinga jin siyo da gobe suna yawo ko to irin wannan fatoyin idan aka fahimci malamai sa'o'in shi ɗan uwansa suka ji irin wannan kuskuren to wajibi ne akan su su mai da raddi ga kuskuren su tunkuɗe wannan magana su bayyana kuskuren da ke cikinta ba tare da cin mutuncin shi ko cin zarafinsa ba matuƙar malami ne mai ilimi kuma dama shi mutum mai ilimi malami a yana da yana da lasisi dan ya kuskure ma to lada yake samu guda ɗaya zai samu lada guda ɗaya don haka allan da ya jarabce shi da kuskuren ya gafarta mashi kai bai dace ka zo wajen magana akan kuskuren nashi ka ci mai zarafi ko ka ci mai mutunci ko ka mashi batanci in mun zo a darasi daga gaba insha Allah za mu ji a malam zai ci gaba tattauna wannan mas'ala ta gyaran kuskure ko mai da raddi akan mas'ala wata ke kuskure ta faru ga wani malami a ba tare da an ci mutuncin sa ko an masa batanci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله